الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna wuri na nawa ga da sahi gudu yake yau muna wuri na shida dare da bakwai ranar asabar wanda ya dace da wuri na shida ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa birnin madina shekara 2 da shekara 445 muna fatan ubangiji ta ala ya datar da mu akwai abin mamaki yadda lokaci yake gudu wannan kada ya ishe mu darasi kuma ya ishe mu shiga cikin taitayinmu lokaci ne na azumi amma wadibin da kamar kyauta ne da lokacin yake ta kamar ana jayo mu a guje allah ta'ala ya karba mana ibadunmu allah ka samu daga cikin masu dacewa da dukkan alhiyar da ke cikin wannan wata mai albarka allah ka samu daga cikin bayinka da kake yantawa allah ka yahe mana darasinmu da jiya mun tsaya ne a aya ta talatin da biyu insha Allah za mu tashi aya ta talatin da uku a cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran muna fatan ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu hukunce-hukuncen da ke cikin waɗannan ayoyi kuma Allah ya sa mai aiki da su darasinmu na baya dai mun ji aya ta ashirin talatin da ɗaya zuwa talatin da biyu ubangiji ta'ala ya tabbatar da alamar san Allah shine koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'amala a cikin ibada a cikin rayuwa gaba daya ya zamanto annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abun koyin mu 100 bisa 100 wannan shine alamar muna kaunar Allah kauna ta gaskiya a lokacin nan ne kuma Allah zai so mu ya gafarta mana zunubanmu Allah ka gafarta mana zunubanmu kuma Allah ya yi umarni da cewa lalle ne ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin rishin da'a ga Allah da rishin da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin kafirci wa fa inna Allah la yuhibbul kafirin ubangiji ta'ala baya son kafirai Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukakin sarki yace inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala yake ba mu labarin ya zabi wayannan gidaje akan sauran gidaje na zamaninsu ko ya zaɓi wannan al'umma ko jama'a akan sauran waɗanda suke ba su ba a cikin zamaninsu ubangiji ta ana ce inna lastafa adama allah ya zaɓi annabi adam alaihi salam ta inda allah ya halicce shi da hannunsa allah ta'ala ya ce khalaqahu biyadihi wa nafaka fihi ruhu allah ya halicce annabi adam da hannunsa ya kera shi ya kuma busa masa rai wa asjada lahul malaikatahu kuma ya bada umarnin cewa malaiku gaba daya idza kunna lil malaika tasjudu li adam duk wani alama ce ta ya zabe shi yace malaiku gaba daya su yi mai sujada basajadu illa iblis aba duk suka mai sujada sai da iblis yace shi ba zai yi ba har Allah ta'ala yake tambayar sa me yasa ba za ka yi sujada ba liman khalaqata bi yadayya dan Allah ya nuna masa muhimmancin abin da girmansa ba za ka yi sujjara da abin da na halitta da hannuna ba a wani gudun kuma ce iza amartu ka yayin da na umarce ka shi kuma iblis saboda wauta irin tashi ce ganin ai yafi annabi adam ne shi yasa ba zai mai sujjara ba bai fahimci lokacin da Allah ya bada umarni yi abu in kai Allah ne ka girmama ba abin da kai yiwa baka girmama idan ka kiya kuma ka kimi ka kafircewa Allah ne to Allah ya zabi annabi adam ta inda ya halice da hannunsa yayi umarni mala'iku su mai sujjara kuma wa allamahu asma'u kulli shay ya sanar da annabi adam sunayen komai da komai duka wannan yana daga cikin zaba da ya musa wa allama adam asma'a وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم ubangiji صادقين ta'ala yayi ainihin bayan umarni da yayi mala'iku su mai sujada sannan ya sanar da annabi adam sunayen komai da komai ya kuma bujurowa mala'iku ababan ya ce ku bani labarin waɗannan ababan meye sunansu meye su suka ce a tsarki ya tabbata gare ga ya Allah la ilaha قالوا illa سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ubangiji ta'ala ya ce sai mala'iku suka ce ya Allah ba mu da sanin komai sai abin da ka sanar da mu kai ne masani mai hikima kuma shi annabi Adam sai aka ce to an biyo bi asbayi ka ba su labarin suna waɗannan abubuwan kaga abin da muke so mu fahimta a nan gurin duk waɗannan dalilai ne na cewa inna Allah astafa Adama Allah ya zabi annabi Adam duk waɗannan abubuwan ya fito da su a hili ya ba mu labari da musan annabi Adam ya daga cikin zababbun Allah sannan wa askadahul janna kuma ya zaunar da shi a gidan aljanna subhanahu wa ta'ala amma duk da waɗannan darajoji sabo ɗaya ya mushi ya sauke shi duk waɗannan mukamin da Allah ya bi annabi Adam ya zaɓe shi ya yi umarni mala'iku suka mai sujada ya sanar da shi sunayen abubuwa ya yi mai kaza ya zauna da shi a gidan aljanna abu guda ya ce mai karka yi, yana yi sai ya janye shi da gidan aljanna ya kashe wannan duniya da ya sha wahala da haka mala ya ce sun ma'abatahu ya saukar da shi kuma daga cikin aljanna saboda wata hikima ta shi da shi kaɗai da ya sani sannan kuma wa nuhan wastafa nuhan alaihi salam Allah ya zabi annabi nuhu alaihi salam wa ja'alahu awwalar rasul ya sanya annabi nuhu shine farkon manzo da aka taba aikowa a doron kasa dan yayi da'awa a koma zuwa ga tauhidi ba'athahu ila ahli al-ardi Allah ya aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen da suke ban kasa a lokacin da suka koma zuwa ga shirka domin kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma daya addini daya ba irin abin da ake faɗi ba a yanzu da kirista da ɗan bori da ba ma gudu a ce muku ai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya a'a wannan kuskure ne wancan da Allah ce kare rasu ummatan wahida suna cikin bautan Allah ne shi kadai sai suka kangare dalili da wannan kangare ce fa ba'atha Allahu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin ubangiji ta Allah sai ta aiko annabawa suke bishara da gargadi daga cikin wayanda aka fara aiko shine annabi Nuhu alaihi salam me yasa saboda ya daga cikin zababbun ubangiji tabaraka wa ta'ala yayin da mutane suka bautawa abinda ba shi ba suka bauta wani Allah ba Allah ba ubangiji ta Allah sai aiko annabi annabi Nuhu alaihi salam kuma annabi Nuhu kinnan ya zauna tare da mutanansa yana musu da'awa wanda Allah madaukakin sarki ya faɗi gwargwadon irin shekarun da yayi da kuma usulubin da'awa da yayi ya karanta da mu a cikin suratul nu yace rabbi inni da'awtu jahara inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara Allah yake kawa labarin lokacin da da'awa tura ta kai bango annabi nuhu yaga wayannan mutanen da ba za su imani ba to ya fito bayan Allah ya kishe sanin halin da yake ciki yake cewa ya ubangiji wayannan mutanen fa na hakira yesu a bayyane nayi a asirce nayi da safe nayi da marece da haka duk wannan hikima da nayi ta da'awa falai yanzu dufin du'a'i illa firara da'awar da nake musu ba ta kara musu kuma illa gudun gaskiya illa gudun tauhidi zuwa ga shirka da haka a lokacin sai musu mummunan addu'a yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara saboda zaben an Allah ne sai Allah ta tuhumin karba wallahi sun shiga uku saboda Allah ya yarda da shi yace Allah in dai a ban kasa ne gida ɗaya na karne ban za su a rage kuma wallahi ba a rage ba la ilaha illallah shi kadai wai roki Allah addu'a ta yi tasiri a duk duniya saboda yana daga cikin zababbun Allah kai kokari ka zama na Allah wallahi eh me dalilin sai ce idan aka bar su ma kaga su musa imani kuma abinda suke aiwuwar ma kafirai suke aiwa wallahi sai Allah ce to tunda mun karɓi addu'a ka yanzu abinda muke so da kai kai ka je ka tsara wani bato wanda da shi ne za ka ɗan samu ka tsira da kai da masu imani da kai ya je sassaka wannan da ake cewa jirgin ruwan za ta alwahin wadusul wanda aka haɗa shi da katako da kusosi a gani wato shi ne injiniyar shi ya kera jirgin kuma a gaya mashi da zai dabarar jirgin kawai bismillah ne wa ƙazar ka mafiya bismillah da ya ce bismillah shi ke da kawai sai ta yi inna ma amurhu za a rada shayar an ya kulla hukun fekun tsarin allah ba wahala ba ne ba ya zo yake me ake cewa malamai suka ce itacen da za a yi katakon ma sai da ya shimka shekara 200 da shimkawar da girbewar ya zo ya fara gyaggyara wasu kata to gagiri ai ka samu aikin da ma aka gina fara ai ya fi maka ka zo ka damu tare da wasu
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه شنو izgilin ويصنع الفلك gashi yana yana tsara jirgin yana sassaka shi yana gyara katako ya gyara kusa ya gyara katako kullum marra alayhi min qaumi duk lokacin da manya-manyan nan mala'umin ka manyan suka wuce yana wannan aikin sakiru min hasu kuma izgila to kai da ma aiga inda ma haka ke ai mun san da mun rashin aiki ne saka wannan wa'azi ai ko yanzu wani gani yake kawai zuwa gurin wa'azi ma rashin aikin yi ne je ka duk inda ake wa'azi sai gaba ka ga manyan mutane sai yabo yabo ya kuba yi galibi wanda suke da kuɗi na lissafa ba su da damar zuwa wanda suke da kujerun mulki ba su da damar zuwa gurin wasu duk majalis sai gani waɗanda kawai ana ganin wasu wanda ba su da aikin yi ne duk wanda yake ganin yana da aikin na duniya gani yake yana a bacin lokacin gurin wazi kai hatta ya sa antan ma ya kalli wazin gagara yake illa man rahimallah kullama marra alaihi duk lokacin da suka shuɗe sai sun mashi izgili amma yana musu radi yana cewa mai in
taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu yana cewa wallahi idan kuka mana idan kuka mana izgili to akwai ranar zamu mayar muku da martanin izgilin nan kamar yadda kuka yi mana shi kuma akwai ranar da Allah madaukakin sarki yasa suka yi mayar musu da izgilin to da haka annabi nuhu a takeice yan uwa ya daga cikin wanda Allah ya zaba yasa inna lam tafa adama wa nuha Allah ya zabi annabi adam ya zaɓi annabi Nuhu alaihi salam wanda addu'a ɗaya yayi Allah ya karba mishi aka halaka da duk wani arnan da ke ban kasa Allah sai ce wa ala Ibrahim kuma Allah ya zaɓi iyalin annabi Ibrahim alaihi salam malamai suka ce daga cikin iyalin annabi ibrahim da allah ke nufi a nan gurin akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yana daga cikin zuriyar isma'il alaihi salam annabi isma'il shine kakan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kaka na arba'in a gurin waɗansu malamai malaman tarihi da haka annabi ibrahim yana da 'ya'ya wayanda suke zababbin allah ne daga cikinsu akwai annabi ya annabi ishaqa da annabi isma'il duka annabawan allah ne kuma allah madaukakin sarki ya zaɓe su daga cikin zababbin mutane da kuma jikin annabi ibrahim shine annabi yaqub da irinsu yusuf har aka kawo kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin ala ibrahim wa ala imran kuma allah madaukakin sarki ya zaɓi iyalin imran to ala imran a nan gurin kaga annabi musa alaihi salam shi ma ana kiran shi musa danwa musa dan imran amma abin da ya tabbata a nan allah madaukakin sarki yana nufin ali imran ita ce maryam binti imran alaihi salam saboda tarihinta ne za a kawo a gaba kenan ba ana nufin can su annabi Musa da Haruna ba su ma baban su Imrana amma a nan gurin Allah yana nufin wa ala Imrana da Maryam da annabi Isa alaihi salam saboda su ma suna daga cikin mi jikokin jikokin annabi Ibrahim alaihi salam duk wa'annan Allah madaukakin sarki yace ya zabe su alal alamin akan dukkan waɗanda suke zamani tare da su su suke da daraja su suke da ɗaukaka su suke da fifiko akan wancan sai Allah ta'ala ya ce zurriyatan duk wa'inda ko ga an zana wata irin zuriya ce ba'adu hamin ba'al sashanta daga sashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ka bi sassana sai ka dangana zuwa gawa annabi ibrahim alaihi salam ita kanta maryam idan ka bi sassana ta sai ka dangana zuwa gawa annabi ibrahim alaihi salam duk wa'innan zababbi ne zuriyatan ba'adu hamin ba'al sashe zuwa sashe da haka Allah ta'ala sai ce wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne sannan kuma masani ne sai Allah ya ce iz qalat imra'atu imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim iz qalat imra'atu imran katina lokacin da ita matar imran ta yi bayani imara da kina an ce limamin masallaci ne wasu malamai suka ce mutum ne zai mai hidima a masallaci matar shi bai taba aihuwa ba wata rana tana kallon wata tsuntsuwa ko tsuntsu a cikin wato itace akan itacen gida sai ta ga tsuntsun ya tsuntsuwar ta kankashi aya har tana musu kis tana sumbata su aka ga za ga tsuntsu yana sumbata dan shigo abin sai ya burge ta ita ma sai ta tana da cewa to Allah da ya bai tsuntsuwar nan dani ma ko zai bani bari in roke shi sai ku ta roƙi Allah Allah ne maka bani da kuma Allah madaukakin sarki sai sa a ran nan da mijinta ya kusance ta sai ta samu ciki da ta gane alamun ciki ya shiga saboda jin daɗin kyautar da Allah ya mata sai ta wa Allah alƙawari to wannan ɗan da ciki na idan na ayyace ba zai aikin koyi ba sai ibada banna aike shi sayo min kayan miya banna aike shi je kaka yi kaza kawai abin da zai yi ya je yawa Allah ibada ya kula da hidimar masallaci a wannan lokacin kuma suna tare da masallacin Kudus ne shi imran yana daga cikin limaman masallacin kudus ko masu kula da tsaftace masallacin kudus ko masu taimakawa da dukkan abin da ake amfani da shi a masallacin kudus da haka wannan dan in dai aka haife shi lahiya to ba abin da zai yi sai hidimar masallaci in ji wannan baiwar Allah imran imran kenan to malamai suka ce kafin ta aihu mijin ya rasu wannan shine ka dalilin ake tunanin wa zai reni da a zamanin kuma akwai waɗansu daga cikin annaba irin su annabi zakariya alaihi salam annabi zakariya ma matan da take gidan shi an ce ya ce ko kanwa zuwa ga wannan ma'aifiyar ta maryam da aka sai gidan shi ya cancanta a bashi wannan maryam din ya rena tunda uban ya rasu mareniya ce wasu malamai suka ce ba mareniya bace ba an shiga hali ne na kaka da kai a wancan zamanin idan aka mutum yana da karamin karfi idan ya aihu dan wajen tallaba mai sai a amshe dan a kula mai da dan a rena mai shi kaga mu kuma a yanzu ina in ga an karba sai dai ɗaya masu hali ko wa zai karɓi dan talaka kuma eh dai ba baban shi kawai mutuwa ma shi ma ya sa kai ko da hukun bara to su haka ne idan baban mutumin kirki ne da an shiga wani halin kurci sai ga kowa yana son iyalin shi ya dauka dan yayi mishi dawaine da ya kamata yi to a wajen wannan ne kowa sai ce shi zai dauki diyar to Allah madaukakin sarki sai yake babu labari idza qalat imra'atu imran lokacin da wannan matar imran kin kafin ta aiwo da cikin sai ce rabbi ya Allah inni nazartu laka ni nayi alƙawari nayi adawal nayi bakance na dauki alƙawari gare ka ma fi batsani dangane da abin da ke cikin ciki na kinnan idan na haife shi zai zama to muharraran yantacce ba shi da wani abin yi illa ibada illa kula da masallacin Allah lokacin sai ta ce fatakabbal minni ya Allah karba mun wannan guri na ka cika mun wannan guri innaka antas samiul alim Allah dan kai ne masani kuma kai ne mai ji kai ne mai jin roƙo mai roƙo kai ne kasan niyyar wanda ya roƙo irin niyyar da yake da ita wannan addu'ar da ta yi saboda tana daga cikin mi wa'inda Allah ya zaɓa da abin za ku gane kai kokari Allah zaɓe ka wallahi in Allah zaɓe ka ba wahala wuridi ba sai ka dubu ɗari da dubu kaza ba da ka ce Allah kawai sai Allah maɗaukakin sarki ya baka kuma idan wani ya adawa da kai kuma Allah sai ya tsari yaƙi da shi man adali waliyan fagar azantu hul har duk wanda ya adawa da wanda ni nake kauna Allah ce to kuma na yi shelar yaƙi da wannan mutum wa taɓa yaƙi da Allah ya ci nasara to alamar Allah ya zaɓe ta tana yin wannan alkawari ta yi adda Allah ce fatakabbal wato ta ce fatakabbal minni Allah ka karɓa mini kai ne mai jin roƙo mai roƙo kai ka kowa sanin halin da mai roƙo yake ciki Allah sai ce mi فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم yanzu shikenan sai naƙuda ta zo ga wannan baiwar Allah da ta yi addu'a balamma ba za ta ha lokacin da ta aihi yarta ta Maryam kenan qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji ta san Allah shine mafi sanin abin da ta aiwa amma sai yadda ta roki Allah da bakinta sai ta ambata halin da take ciki da bakinta yasa malamai suka ce idan ka tashi roƙon Allah ya bi ka sanin bukata amma ka zana mashi ɗaya daga cikin safe sai ce ni list nake wa Allah hazin list ko? in ka da bukatar sai ya za ka zo da kai kamanta ba list kake ba to shi in yi tashi adda sai ya yi list in yi zo da ya Allah da kaza da kaza da kaza da kaza saboda Allah yana son haka Allah ya gazabu hina taraka al-abdu su'alihi wa bunayya alaba hina ya gazabu hina yas'alu ya gazabu dan Allah yakan yi hushi da kai ne in kai shiru baka ce mishi bani bani a yanda dan adam da ka maza bani bani shi kuma lokacin zai kyamace ka to shi ne zai wa Allah yayi ta zarawa da haka ta san Allah ya fi ta zanta ce ya Allah inni wa zatuha unsa Allah wa la ayi abin da ke cikin na kuma diyama ce alhali ni a tsammani na ɗa namiji ne shi yasa nace zan yan tashi zaman to hidimar masallaci wallahu alam bima wada'at tace dama kuma Allah kai ne mafi sanin dangane da abin da na haifa tace walaysa zakaru kal unsa aikin da da namiji zai yi ba irin aikin mace bane amma sai bature yace duka egality duk ɗaya ne aka ce mace ta yi aikin da namiji zai yi wai zai him wai ta hima suka ce ƙarya ce suke ma wallahi ƙarya ce أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم ولا يكاد يبين ولا يكاد يبين أي شيء محل شاهدك مرة Allah ya ce abu man yana shafin hiliyati abin da muka halicce shi yake rayuwa a cikin kawa ai mace duk lokacin da ga taba a cikin ado ba akwai matsala in mace ta yi gumi tana wari ai akwai matsala idan ya kamata a ganta ko lokaci ta yi kwalliya ta sha dan kunne na gwal ko na zinari ta yi daurin kallabin na irin taɓa ga arziki ta yi kumshi ta in dai ba haka wato ta wata daga siffar mace amma ka ganta tana shara akan titi ko ganta ta hau foto ko ganta da bindiga tana gadi ai ka an samu matsala to duk abin da Allah ya halitta dan ya rayu a cikin ado wugo fi sami da an ce a dai gurin da za a yi fagen daga ko inda za a fafata ai baya kai labari bai ma kusan ya kai labarin abin da namiji zai yi ba da haka shi bature sai ta duk abin da namiji ya yi wa mace kuma wallahi kariya suke ko a kansu ba haka wani sadarkin ma ya na namiji daban na mace daban a aiki iri da an taɓa ba da shugaban kasa a amerika mace ba su ne shugaban domin me sa da mace ta wato takara a fartunta ma ake karya ta amma mu a nan gudun sai a ce idan za ku yi zaɓen ma in ba ku ware ɓangaren su ba ya cika to fartun ku za a lalata shi idan kai farti to sai ka ware ka san mata da an kalli a cikin listin da ka bada ka san mata bai wuta fartun ka takardun gaba ɗaya sun sha ruwa za a watsar da su saboda so ake kawo a raka samu to Allah ta'ala ce wa lasa zakaru kal unsa ba ɗaya bane aikin namiji bai zama irin aikin mace ba akwai aikin da mace za ta yi namiji wane shi kada ba ka iya ɗaukar ciki ba ka iya goyo balle shayarwa ka gani akwai inda maza ba za su yi aikin da mace za ta yi ba amma akwai inda mace ba su yi aikin da mace zai ba kuma haka Allah ya tsara saboda shi Allah gwani ne da ka ce ba haka ba to ka bata abin ka samu matsala to shi yasa Allah ta'ala ya kama labari ta ce walaysa zakar kalunsa amma duk da haka sace wa inni sammaitu ha maryama ni na sanya ba wannan diyarta wa sunanta ba sunanta maryam kaga ashe akwai dama ka bai madam idan mata dan zaɓi suna ko karka ce kai kullum kai zaka zaɓa ka zo ka ce idan muka aihu mai za mu sa wani lokacin kaɗan ba ta dama ita ba ta ɗan zaɓa idan mijinta yana dare ka gani anan goyi ita zaɓa to in ma yara su da ita zaɓa ita zaɓa sunan yarta a lokacin kuma da ta aihe ta kai tsaye ta zana sunan kamar da jiya mun yi darasi anan ba sai mun koma ba ta yadda ya kamata mutum ya zanen suna kafin ka auri matar ma kana iya rada sunan karkata ni babban wani ne da an aihu yanzu yanzu kana iya zawa a waya da suna kamar yadda wani sahabi ya ce matata ta aihu ɗa namiji maza Allah me yi sunan shi annabi ce sunan shi Abdurrahman mun yi wannan darasin kai tsaye ba wani a taro shi kanshi maza Allah amshi aiwa da dare ce je an aiwa wani ɗaya namiji na san mai sunan baba na Ibrahim kaga shi ma ba a yi wani taro ba wannan darasin ba sai mun koma ba amma a nan gurin ita ce ta sanya sunan diyal ta ce wa inni samaitu ha maryama da haka karka tsaya sai limamin ungon ku zai rada ma suna a gida gara uwar ta sa yayi limamin ungon wallahi dan limamin ba dalili ita kuma ta safa akwai dalilin shari'a ta zo da shi a cikin alkur'ani yadda kuma ta sa mata suna amma ta salima ya zo sarkar ya yi hudubar uku shi zai dawa yaran suna wannan akwai matsala ta ce wa inni uizu habika ya rab Allah ina nema mata tsari wannan diyarta ba don haka addu'ar uwa akan yarta ko da karɓaɓɓiya ce ina nema mata tsari wa zuriyata da kuma abin da za ta haifa na ‘ya'yanta da jikoki kamar annabi isa kenan Allah ina nema mata tsari da kuma zuriyar ta mina shaitanir rajim daga shaitani abun jefewa anan ne malamai suke cewa an ce annabi Isa bai taba aihuwa ba ko kuma baya aihuwa suka ce wannan ayat tana nuna cewa ƴaƴan Maryama dai annabi Isa ne kenan ko tunda an ce zuriyar ta kenan abu zai tsaya kan da ba kenan annabi Isa alaihi salam yana iya yi wa ya aure ya aihu ko kuma zai iya aure ya aihu tunda ta ce da in aka ce zuriya da ɗa da jika da kama kunne da tattaɓa da sauransu ne haka ta nemi tsarin Allah ya kare wannan ‘yar tata Maryam da abin da za ta haifa da jikokin daga sharin shekaru kuma wallahi Allah ya karba ba wani ɗa da ya zo duniya yana faɗawa sai shaɗan ya buji kanshi ya dai annabi isa shi kadai saboda ya samu adda al'uwa kai kin nan kana zawa ya dai mako ne kai wallahi kai kara inya aka ce ya faɗo eh aka ce barka ba duk wanda ya zo sai shaɗan ya kwankwashe shi kuma lokacin zai kawo wakili ya aje tare da wannan dan malaikan wa a maternity ne a gida sai to wannan ina so kakka bar shi sai ya je jahannama shi yasa yaro daga tashi sai ga barna ya fi yawa ibra yo yana da mai koya mashi ai idan ba ku yi kokari ba kun kubutar da shi daga wannan mai koya mai to wannan abin da yake koya mai shi zai burge shi sai ga ba abin da yake burge yaro illa barna saboda akwai wanda ke tare da shi akwai karin wanda wakilin iblis ne an zo an zo da shi tare da shi sau yake ya ɗauki wannan da wannan ya gama ya ɗauki wannan macalar da wannan kwamacalar ya gama shi yasa da kaga yaro ya yi wani abu yi mishi addu'a ta alkhairi an cira daga cikin tarihin ɗaya daga cikin limaman harami wato ya tashi yana da ɓanna sosai yana da irin kirjin nan da wata rana mahaifiyar ta yi manyan baki ta shirya musu abinci kala-kala tana can tana kula su shi da zo he dauki wannan he gama da wannan dauki wannan sai kwatsa da wannan gaba daya rikita abincin tana shigowa ta tarda abu gaba daya an yi kace kace tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kalle shi ya kalle ta kuma ya dariya yo yaro ba haka yake ba ai yana maka barna maimakon kai ka bata shi dariya zai ita kuma maimakon ta ce dan banza tsina ɗaya ta ce ka Allah ya maka albarka dan nan Allah ya saka zama limamin harami Allah ya saka da ce alkurani yanzu yana daga cikin limamin harami kila shine shugaba ma haka malamai suka faɗi a cikin tarihin eh kai mishi ada shi shedan ke sashi wannan da haka idan ka tsira mishi aka aikin ka taimaka wa shedan annabi ya ce ku taimaki dan uwanku akan shedan kar ku taimaki shedan akan dan uwanku shedan ke karanta da shi wannan to babu wani mutum da ya fado duniya illa shedan ya kwankwashe shi ya matsa shi ya yi kuka sai annabi Isa alaihi salam da maryama ma'aifiyar saboda sun samu addu'ar uwarsu ɗaya daga cikin zababbun famin imran alayhi salam da haka Allah kuma ya ba su kariya Allah ta'ala kuma ya ɗauka darajarsu suna daga cikin bayin Allah nagartattu sai Allah ta'ala ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya wa kaffalaha zakariya kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ubangiji ta'ala sai yake ba mu labari annahu taqabbala min ummiha mana ya karbi wannan addu'ar da ma'aifiyar Maryam ta yi shine fa taqabbalaha rabbuha Allah sai ya karba mata addu'ar bi kabulin hasan da kuma karbuwa kyaukyawar karbuwa ka roki daya a baka goma ai sai Allah wannan yanzu Alhaji da ka tambaye shi jika daya jika daya zai baka amma shi Allah ba haka bane ya karba mata addu'a da kyaukyawar karbuwa an bai ƴaƴan nata da jikokin daraja da ba ta tsammani ita ya tsammanin ta samu jikan annabi ta yi tsammanin ta samu iya maryam da za a rika ambatanta a cikin alkur'ani wanda Allah zai rika ka misalin wato misalinta a cikin alkur'ani ɗaya daga cikin shugabannin matan aljanna ɗaya daga cikin matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba ta tsabarin haka ke sa Allah ce fa taqabbala rabbuwa bi qabulin hasan Allah ya karɓi wannan addu'a da kyaukyawar karɓa wa ambataha nabatan hasana Allah sai ya albarkanci wannan zuriyar tata wato suka zamanto masu albarkar da take mai kyau idan aka ce ambata kamar abin da yake shi ɗaya da sai a sa ya yi tsiro sai ya ƙaru ita na tsammanin yar da ainihin ɗan ashe Allah maɗaukakin sarki ya kafa su ya ainihin albarkance su a rayuwa wanda har tashin alkiyama ana ambata su to yanzu shikenan Allah ya ɗan dakatar da wannan maganar kisan sai aka zo magana kuma kaka za a rene ta wa kafala ha zakariya ya annabi zakariya ya rene wannan ya wanda imma mahaifinta ya rasu in ma yana nan kamar yadda wasu malamai suka ce an samu wata matsala ne ya zake tunanin wa zai rena to yanzu a wajen renan shi yasa Allah yake gayawa annabi kai lokacin da abin ya faru haɓaka tare da su wa ma kunta ladaihim izmi wa ma kunta ladaihim iz ajma'u wa ma kunta ladaihim iz إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون كذا أن قدمر ko an jinkirta abin da sheka bata a kaddamar yanzu abin da ya kawo ayi ƙuri'a shine idh yaktasibu lokacin suke jayayya akan ayyuhum yakfulu maryam waye cancanta a bai renan maryama suka ce ba za su sallama wa zakariya ba sai dai ayi ƙuri'a kowa yana so kowa yana so yanzu kaga za a yi ƙuri'a an ce a zamaninsu kowanne marubuci ne na attaura kowa yana ɗaukar darasi yana rubutu aka ce alƙalaminka shi ne hujjaka duk wanda ba marubuci ba ɗalibin ilimin ki bai daga cikin dama mai ɗaukar muryam ita ba ta zama gidan jahili ba ta zama gidan jahili sai mai sai ɗalibin ilimi sai wanda yake da biron rubutu idan ya je makaranta kai da baka zo baka ba daga ciki matsayinka bai kai ba yanzu aka ce a ji a yi ƙuri'a amma ɗaliban ilimi ne za su je duk wanda bai zuwa makaranta ban da shi kuma kowa ya zo da alƙalamin da yake rubutu a je bakin ruwa kowa ya jefa alƙalamin shi duk wanda alƙalamin shi ya bi ruwa ya tafi ba da shi ba wanda zai reni maryam idan ya jefa alƙalami ai ka san fik a cikin ruwa ai baya tsayawa ko to amma wanda Allah ya kaddara shi zai rene ta to ya saka bikin shi zai tsaya tak haka aka ji aka yi saboda haka maryam bata zauna gidan jahilci ba kuma babu ma wanda ya tuntuba a bashi ta saboda shi sa kanta ka bada gidanka danka a gidan da ke da jahilci wallahi eh ka bada shi inda ilimi yake da tasiri ko da renin su zai ko da gidanku ne wallahi aka ce za a bada aka ce a gaskiya ku dan yi hakuri ku bari mu rike yaran nan da kanmu saboda muna da manufa a kansu amma idan ka bada ya can gurin kawai ba abin da zai koya sai baci da shagoba da ragwanci da lalaci da kuma amma idan gidan ilimi ne fa to dole ilimin zai saboda Allah yana so ta kwankwani ilimi shi yasa ba a bar wani jahili ya zama daga cikin ƴan takarar ba kowa ya ji da alƙalamin shi ne wannan ya saki alƙalamin shi a cikin ruwa jawa sai burwa ya tahi wannan ya jawa alƙalamin sai burwa ya tahi da aka zo kan annabi zakariya yana jefa sai nashi cak ya tsaya shikenan zance ya kare shi yasa annabi zakariya aka bashi dama ya reni maryam shi kuma saboda ƙaunar da yake mata da san da yake mata sai ga a barta a cikin gida ma akwai matsala sai ya zo harabar masallaci sai ya yi mata wani gini na musamman sai ya ce to ki zauna a nan abincin ki za a kawo miki nan abin shan ki za a kawo miki nan komai da abin da yake bukata saboda darajarta dan tana daga cikin wa'anda Allah ya zaba yanzu matsalar da aka samu annabi zakariya sai yake mamaki yana cikin renanta shine wa kafala zakariya yanzu ga zakariya ya samu renanta ko to kullama da kala alaiha a zakariya lokacin da shi annabi zakariya zai go zo gurin ta dan ya kawo mata abinci waje da inda harizqa sai ya tarda abincin a gurin ta kuma irin abincin da ba a samun shi a kasar in ma ana samun shi ba irin lokaci ba malaman tausi suka ce irin nau'in abincin da ake samu da rani to da damana in yi shi zai tarda an kama ta irin abincin da sai damana irin su gajanga irin su wani bisan gajanga ba ko abincin da dai da damar ake samu yanzu da ranar da kawai gizo ya tarda a gurin ta abin yake bashi mamaki kullum kuma haka nan duk da wasu malamai sun ce ya tarda littafi ne a gurin ta wasu malamai amma dai magana mafi inganci yana tarda nau'in abincin da babu shi a kulkusa ko a lokacin sai abin ya bashi mamaki kullama da kala alai zakaliya almura mai raba da inda rizga lokacin da ya zo wannan haraba ya tarda wannan ya ya kamata abin sai ta riga abinci a nan gurin ta bata bukatar wannan sai yake tambayar ta ya maryamu ya ke yata mai albarka ya ke maryam an ne laki haza wata ina kake samu wannan abinci ya ta ce mishi Allah ne yake kamun shi daga aljanna Allah yana kamun wannan abinci abincin ma ba na nan bane na aljanna ne kai in ba wanda Allah ya zaba wa zai bai abincin aljanna anan yau babu wahala fa idan Allah ya zaɓe ka don a kaman kayan aljanna ai ba wahala balle na duniya ba ga annabi ibrahim lokacin da ya je zai yanka ɗan shi isma'il ba da yake yana daga cikin zababbun Allah shi kanshi ɗan da kuma uban ai janye ɗan aka aka turo wani rago daga aljanna ko an ce mala'ika jibril bai taɓa ɗauko kaya a kanshi ba sai ranar rago daga aljanna aka yi transfer aka ce ajiyar shi ka janye ɗan da aka Allah yi so al'amari shi ba wahala bane inna ma amruhu idza arada shay'an an ya kula lahu kai dai iko kai ka zama na Allah kawai wallahi in tsakaninka da Allah ba matsala da kowa ba ku samu matsala ba abin da zai faru shikenan waje da inda harizka sai ya turda ga abinci nan ga nau'in kala kala kala zakariya ce ya maryamu ya ke maryam a nailaki wata ina kike samun haza wannan abincin qalat huwa min indillah tace ai daga Allah ne ya ti ni bihi min aljanna Allah yana sa ana kamun abincin nan ne daga aljanna ce inna Allah yarzuqu man yasha lalle ko ubangiji ta'ala yakan arzuta wanda ya ga dama digari hisaba tare da wahala ba shi sa arziki da kake ganin shi ba wahala bane ba iya kalkil da lissahi bane ba iya economy bane ba iya daukan mataki bane Allah in yaso yake bai arziki zaka in bai so wallahi duk dabara ka talaka ne ke sai ka ga dabarar naka da economy sai a turo wani bala'i sai yayi gaba da abin da ka tara Allah da safi ya rushe to da haka mu nemi arziki a wajen Allah wabta ku inda lahi rizika ku nemi arziki a wajen Allah kuma na daga cikin hanyar samun arzikin sai ta mi fa abuduhu washkuru lahu ku rika bautar Allah anan ake samun arziki ku rika godewa Allah akan nan ne hanyar samun arziki da haka yanzu shikenan wannan amsa da ta bashi sai ta bashi wani tunani ka san in kai mai hankali duk abin da ka gani ya kamata abin ya zo maka darasi sai ya koma yake fikir to yanzu Allah da ya kawo nau'in abincin da babu shi a irin wannan lokacin ya kawo wannan bayan al'aini ma zai iya bani bukata ta a irin wannan lokacin da ba lokacin ta ba saboda shi ya tsufa kuma ba shi da me ake cewa bai da da kuma yana bukatar ya samu aiwal amma da ya makara sai yake ganin to tun da ku Allah yake wannan ashe shi ma in ya roki Allah Allah zai bashi ita ma mahaifiyar ta roki Allah ko to shi ma idan ya roki Allah Allah zai iya bashi da'a irin wannan yanayin nashi da shekaru sun yi nisa an ce ya kai shekara 100 da wani abu da 25 malaman tafsiri sun ka bayanai daban-daban matar tashi ma ta kai wajen 90 amma duk da haka sai ya ce to shi ma ai dan me yake cewa dan tinki nashi dan kuku nashi ba dan tinki ya bane bari ya koma shi ma ya roki Allah nan akan bukatar shi to shine sai Allah ya ce hunalika da hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan طيبا abinda ayat take ma darasi da kaga Allah ya bai wani ni'ima ko ma ka roke shi kai ba kar kai hasada domin hasada ba za ta kwace lashin balle ta baka yanzu sai hudalika ganin wannan al'amarin da ya kasance na arzikin da Allah yake bai wannan baiwar Allah da a zakariya annabi zakariya alaihi salam shi yayi addu'a akan bukatun shi zuwa ga Allah subhanahu wataala hunalika da azaka ya rabu ko qala rabbi sai ce ya ubangiji habli min ladunka zuriyatan tayyiba Allah ni ma ina so daga wajenka ka bani zuriya wanda take ta gari eh kenan shi ma yana so a bashi da ko a bashi jikoki shi yasa daga cikin maganganun malamai akan annabin Allah ya haya shi ma wadansu malamai sun ce bai taba haihuwa ba yana matashi a kashe shi wasu malamai suka ce a idan aka kalli wannan ayar tunda an dora tubalin samun zuriyar da shi zakariya ya roka kenan ya hayar nan yana da 'ya'ya shi ma saboda mai zuriya ya ci eh zuriya ya ci habli min ladunka zuriyatan tayyiba kuma abin da ya roka shi aka bashi da haka wasu malamai suke ka wa hasuran cewa bai taba aure ba kaza wannan maganganu na malamai dai mu Allah zai samu fahimci ayal mu yi aiki da ita kawai shikenan sai yace ya Allah habli min ladunka zuriyatan tayyiba ka bani zuriya ta gari daga gare ka innaka sami'ud du'a Allah dan kai ne mai jin addu'ar mai addu'a kai kake jin roƙo mai roƙo kuma kai ne ka cancanci karba masa wannan addu'a fanadatul mala'ika فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب Mhm.
أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا Mhm.
وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين wallahi kai kokari ka zama na Allah kaga ba wuri ya zauna yayi tayi ba bai zauna ba yana karanta sura kaza kawai addu'a yayi a lokacin hunalika da azkariya kawai sai ya ji a lokacin da ya addu'a sai ya ji fanadatul mala'ika sai ji mala'ika mala'ika na kiran shi dama annabi ne daga cikin annabawan Allah sai ga ya ji ana ta ya zakariya wannan da bashiruka bi يا gulamun ismuhu yahya زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا yanzu ne fa yayi addu'a kuma yana nan ma a cikin sallar da ya gama sallar da ya addu'ar ba sai ji mala'ika yana kiran shi ana ce ya kai zakariya mu muna baka labari na albishir da wani ɗa sunan ɗan ma ya haya kaga tun ba a samu cikin ba an yi me an yi zanen sunan eh kun ba mu taɓa sanya wani ɗa da aka haifa a duniya ba irin wannan shine yayan farko ɗanka la ilaha illallah yanzu ya roki Allah yanzu kuma Allah ya karɓa mai dan yana daga cikin zababbin Allah ne kai kokari ka zama daga cikin waɗanda Allah ya yarda da su da haka sai ji mala'ika na kiran shi wahuwa mai lokacin yana tsaye yusalli fil mihrab yana salla a harabul masallacin da yake ciki yanzu nan yaga abin mamaki yanzu ya tashi ya addu'a yanzu aka karba mishi yanzu aka kira shi aka ce annallahi yubashiruka bi yahya lalle ubangiji yana baka labarin zaka samu da kuma sunan dan ma yahya kun bari mu gaya maka ma ga wani albashin musaddiqan bi kalmatin min Allah mai gaskanta kalmar Allah ne wadansu malamai suka ce kalmar Allah shine Isa dan naka zai zai gaskanta Isa alaihi salam shi Isa da shine wani da ne da ita wannan Maryam da kake reno za ta ai shi annabi ne ana iya bashi labari ko ba za a bashi ba sai a bashi labari mana ai Maryam nan za ta aiki da annabi ne daga cikin annabawan Allah kuma kalmar Allah ne inna masala Isa inda Allah ya masala إن مثل Adam عيسى عند الله كمثل آدم Mhm.
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون da haka da ya zama halittar annabi isa kun fe kun da haka ya zama to kalmar Allah shi yasa aka ce musaddiqan bi kalimati min Allah mai gaskanta kalmar Allah ne ma'ana zai gaskanta wannan dan uwan nashi da Maryam za ta haifa sannan wa sayyidan kuma dan da za a baka ya kai Zakariya shugaba ne wa hasuran kuma katangegge ne ko kuma kamamme ne daga aikata mummunan aiki baya zina baya shirka baya bid'a ba da haka kamamme ne katangegge ne kalmar wa hasuran malamai su mata fassara da yawa wasu sai a bai da sha'awa wasu sai bai taba aure ba wasu sai malamai suka ce duk waɗannan nakasu ne ga anna- annaba ba a jingina musu duk abin da yake da nakasa da haka katangegge ne daga Allah Allah ya bashi kariya baya saba ma Allah ba wani mutum a duniya illa yana saba ma Allah amma shi an tsare shi saban Allah bai yi shi bai saban Allah Allah ya bashi kariya sannan kuma nabiyan kuma annabi ne kuma min sali yana daga cikin salihan bayi idan ka diba albishirkin da aka bai annabi zakariya da yawa na farko ya bukaci Allah ya bashi dako an ce an bashi dan amma dan ma ga yanda yake musaddiqan bi kalmatin min Allah ne mai gaskata kalmar Allah ne kuma shugaba ne kuma katangagge ne kuma annabi ne kuma la ilaha illallah dadi da kari kiran Allah idan ka dauki abu daya race sai baka goma sama da goma ba kai dai lokaci kai dai tsaya ka roƙe shi kawai amma duk wanda ka sa a gaba kace shi zai biya maka bukata ba Allah ba ka samu matsala Allah shine as-samadu dan shine wadatacce shine al-gani wanda yake as-samadu wanda kowa yana da bukata a wajen shi bai bukata a gurin kowa da haka sai yace wannan shine siffar dan da za a baka yanzu Annabi Zakariya kuma sai ya fara tunanin to yanzu wai dan mata ya za a yi shi ba ni dinnan na tsufa da kuma bana aihuwa matar da nake da ita ma ita ma tsohuwa ce yanzu dattijuwa ce ita ma ba ta aiwa yanzu kamar ka samu wani tsoho ne mai shekara ta wannan bai taɓa aiwa ba da matar ce ita ma ta saba'in da wani abu kuma a ce za a samu ɗa a gida ai kaga akwai akwai abun mamaki ko to dukkan su mamaki ya kama su shi yasa da yake shi na Allah ne kuma zababban Allah ne bai yi wata wata ba sai ya fara kai tambayarsa zuwa ga ubangiji kaka dan zai samu shine yace qala rabbi قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر Mm.
قال كذلك الله يفعل ما يشاء Mhm.
قال رب اجعل لي آية na'am قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا shi kenan dama Allah ce wa kanar insani ajula shi dan adam kowanne mai gaugawa ne yanzu zai iya hawa mota hoye ta hil awa nawa bai gaji ba amma wajen sabka har sai ya ji ciwo ko ya ga riga gaugawa dan adam kenan wannan ɗabi'a ce ta dan adam har annaba ma suna da wannan gaugawa da haka an ce za a ba shi fa ya roki dan kuma ya san Allah in an roke shi yana badawa shi yasa ya roki Allah kuma aka gaya mishi ma dan ma sunan shi wane ga ma matsayin shi kaza kaza har ma annabi ne yanzu sai kuma yazo ke cewa rabbi ana ya kuli li gula to Allah kuma dai ta yaya zai samu gare ta yaya dai me ya kun yi hakuri ko gagan ya hakuri an zai zai gane amma sai yazo yake tambaya wa akwai wanda tijire aka yi wa an yi ce an ka tambaya me aka samu sai ce kai baka da hakuri za ka shi akan titi ma in namiji da wai ce gaba kada ku in ka ku za ka sha kan titi ba Allahu akbar ya rabbi ya Allah anne anna yakunu li gulamun ya zai kasance kuma dan gare ni ya taya zan same shi ya Allah gaugawa yake so yake a bashi labari tak tak wa kad balagani al-kibar kuma Allah ne fa duk wani nau'in tsuha al'amarin da yake ga tsoho to ya tattaru gare ni ka san tsoho sha'awar ma bashi da sosai ka gani ku ga abubuwa dalilai-dalilai da haka waƙar balagani alkibaru duk wani nau'in tsufa da ake samu a rayuwa to wannan abin ya tattaru a gare ni wa mar'ati akir kuma ita kanta matar tawa ai daman ba ma mai aihuwa ba ce ba ta ma aihuwa shi yasa in dai aihuwa ce wannan wanda Allah ke bada kar wani ya zo ya ce maka baka aihuwa ka yarda kai dai roki Allah wallahi duk wani gwaje-gwaje wannan gwajin na Allah ya fi kowanne kaga dai shi da kai shi ce matarsa bakararra ce wadda an tabbata da ba ta aihuwa kuma ita kinta aihuwa wallahi shikin akwai wani nau'in da ya kamata a ce baka aihuwa kamar ka zama tsoho kuma amma shi tsohon dai shine saboda mai abin Allah ne yake yi Allah shi kada yake ba da aihuwa shi yasa da ya kama gana aihuwa sai ya ce ya habu liman ya sha'u kaza kaza shi kadai ne yake wata kyauta ce wanda duk duniya ba mai yadda sai shi da haka a ce baka yi wani shishigi ne ana iya cewa a yanzu akwai alamun ba za ka iya saboda akwai matsala ka- amma Allah ya ga dama sai ya warkar da kai ai babu wani ciwo illa Allah ya saukar da maganin shi ko na'am to a nan gurin Allah madaukakin sarki yana bamu labari annabi zakariya sai ya ce matar ta ma baka rata bata aiwa sai Allah ya tura mala'ika ya ce mishi qala kazalika kazalika la yaf'alu ma yasha ko qala kazalika qala rabbuk haka Allah yake aikata abin da ya so kuma Allah sai ya ce a can gudu ko alayya hayyin in ji Allah mu abu ne mai sauki a gare mu abu ne mai sauki a gurin Allah to sai ce ya Allah to tunda ku abu ne mai sauki a gare ka Allah na yarda na yi imani rabbi ij'al li aya قال رب اجعل لي آية yace Allah ka sanya mana alama ala hamal imra'ati lokacin da matan nan tawa za a ce ta dauki cikin dan so nake in gane alama ba ma sai an aihu kwatsam ba so nake in gane ma yanzu cikin ya shiga sai Allah ya ce mai to ga alama nan gurin kala ayatuka lalle alamar daukar cikin matarka in ta dauki ciki zaka je Allah tukalliman nasa baka iya magana da kowa salasa ayyamin illa ramza a wani gwamnati salasa layalin sauya dare guda uku a jere nan kusa aka ce salasa ayyamu wuni guda kaga duk dai magana ɗaya ce ta an ce wuni uku ta an ce dare uku in ka rasa mine ne kwana uku ne da a Hausa za ka yi kwana uku a jere ba ka iya magana da kowa irin mata ka ta ɗauki ciki illa ramza sai dai ka rika ishara da hannu ko kuma ka rika rubuta abin da kake so a yi ma a ƙasa ko a takarda amma magana ka ji- za ka ji baka kuma lokacin na yi kawai sai ji magana ta yanki gaba ɗaya sai ya tare a harabar masallaci ya ci gaba da mi godiyar Allah ya ci gaba da addu'a shi yasa da Allah ya ma baiwa kai kuma sai kai mi sai kai wa Allah godiya da abin da Allah yake so sai ci gaba da ibada da haka sai Allah ya ce da ka ga baka iya magana wadhkur rabbaka kathiran dage kai ta yawan ambaton ubangijinka ambato mai yawa wasabbi bil ashi kuma kai ta tasbihi sahiya da marice malamai suka ce a wancan lokacin suna yin sallah ne a lokuta guda biyu su yi sallar asuba su yi sallar la'asar da haka aka ce ya kula da wannan sallar kuma ya ci gaba da ambaton ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya rika yi wata tasbihi da haka wannan shine tarihin da Allah madaukakin sarki ya bada dangane da samun cikin wannan bawan Allah wanda yake annabin Allah ne shine Yahaya bin Zakariya alaihi salam sai Allah madaukakin sarki ya dora da mi وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين yanzu Allah ta'ala ya ajiye mana kaset ko wannan kissa ta Zakariya da ɗansa Yahaya sai aka dasa da wannan kissa dai ta Maryam Allah ya ce wa yanzu qalatul mala'ikatu ku tuna lokacin ka Allah da hikima yake shi yasa kike ganin wai masu talabijin ma suna irin wannan ana ta wani abu sai ga an ce an tafi hutu sai a samu muku mi sai ga a sa wani abu wai ko koyo ne ake wa ashe duk abin da za a yi tsarin Allah shine tsari Qur'ani ne ake kokoya wallahi duk wani tsarin da zaka yi ya kawata mutane in baka samu asali daga alkur'ani ba wallahi bai yayi amma sai muka tattara muka mai da shi gehe ake ganin masanin shi ma ba kowa ba ilimin shi baya taba komai a duniya haka ake gani to in ka lura duk wani mai tsari daga cikin tsarin nashi in ya kayatar to sai ga ya dauko wani burbushi a cikin alkur'ani shi sa ana baku labarin wani abu sai ga kawai an ace sai a tayi hutu go yawa in wancan kai wasu sai ka ce bari in yi kaza kafin a dawo daga hutun sai a sa wata talla ko sai a yi to haka Allah ya tsaye tsara al'amarin shi saboda ku samu ɗanɗanon labarin ana cikin wani sai aka wani yanzu sai aka dawo kuma an tayi hutu aka ka labarin zakariya da kuma ɗansa yahaya da adda'al da karbal da ai yanzu sai aka zo aka ci gaba da labarin maryam kuma wa idh qalatil mala'ikatu ku tuna lokacin da su mala'iku suka zo ko mala'ika ya zo ce ya maryamu yanzu da maryam ake magana har ta girma har ta zama budurwa har an fara aiko mata mala'ika ya gaya mata sakon Allah eh yanzu ba yan reno bace ta samu incin kanta shi zakariya karkashinta ya samu wata natija Allah ya bashi ko albarkacin kaza ka dangare ke sharuwa a kududdufi duk yadda yake da mukami darajar zawwata ya bashi wani ilimi kuma ya yi aiki da ilimin kuma ya samu natija shi yasa ka rika zama da mutanen kirki sai ka samu sai ka samu babban rabo wallahi amma ka zama da mutanen banza ai kullum baka samu alheri zaman da ita ne ya kama shi wannan natija yanzu aka zo kuma aka ci gaba da bada labari mala'ika ya ce ya maryamu inna la astafaki ki sani Allah fa ya zabe ki eh wa taharaki kuma Allah ya tsarkake ki duk wani najasa duk wani aikin banza duk wani fasikanci ubangiji ta'ala ya kiyaye wannan bayar Allah da shi saboda Allah ya mata irin wani matsayin da duk duniya ba matar da aka wa duk jarabarka duk yawan sha'awarka kana zauwa kusa da Maryam sai ka ji kaman ka zo gindin mahaifiyarka akwai wanda ya taba sha'awar mahaifiyar shi inda mutum ne inda mutumin kirki ne akwai to haka Allah ya mata ba wani ɗan namiji da yake iya sha'awata duk darajar ka kawai in ka zo kusa da ita sai ka kaman ka zo gurin mammaka mahaifiya da haka Allah ta'ala ya tsarkake ta shi yasa Allah ya turo malaika yace ya maryamu inna Allah tafaki Allah ya zabe ki wa taharaki ya tsarkake ki wa tafaki ala nisa'il alamin Allah ya zabe ki akan dukkan sauran taron matan da suke a wancan zamanin ke ce shugaba kuma tana daga cikin mi shi yasa manzo Allah yake cewa Fatima ke ce shugaban yan matan aljanna amma ban da Maryam saboda ita wannan an riga an tabbatar da alƙalamin baya goguwa eh sai da shugabanto su ba ita ba dan ita shugaba ce saboda ta samu adda al-ma'afiya yanzu shikenan Allah ya ci gaba da cewa ya Maryamu يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين yanzu tunda za ta samu fage na aiwuwar wani babban mutum akan ita ma babban mutum ce sai Allah ya bata wata mission ya bata wani aiki idan Allah ya so ya dauka darajarka to sai ya sa ka ka dage kana cika sallah lokaci biyar sai kan ka da kana shan shisha ka fasa ashe an bari ma gaba ɗaya ma yanzu ko sai da kana zuwa fikir yanzu ba da kai ba da baka zuwa makaranta yanzu makaranta kake zuwa da in ka je lakwal kana tabawa ka gaisa da 'yan mata saba saba yanzu ya ka bari saboda Allah yana so ya baka wani matsayi ne da kaga an kyale ka a cikin waɗannan dattin wallahi ka yi kuka da kanka ƙarshen ka baya da kyau ƙarshen alaiwa ƙasa ne amma in Allah ya son ɗaukaka ka sai ga kawai ka zama na ustazu ustazu da kana da kush irin askin nan da ake a sai sai yanzu sai ka wasa ka rika sample eh haka ne wallahi Allah bai baka daraja haka nan sai an ɗora ka akan hanyar samunta amma da ka ka ci gaba da sakarci to wallahi gaban bai da kyau in ba sa ba kana daga cikin masu neman albarkacin daren juma'a wata rana eh mana wallahi a to kai ga kai ka sakarci alfal din malaka zama dilan kalle baka zama kowa dama makaranta ba zuwa kake ba kaga zaka yi tsohon mi tsohon na jadu kaka zama tsohon da kaga an yi yaron tsohon banza wallahi yaron banza ne a da kar ka yi tambaya ma da kaga tsohon nan dakwa-dakwa irin tsahin nan na banza masu tarihin banza tun yana yaro yaron banza ne da ya zama yaron kirki da dattijan kirki da mai daraja shi yasa tun da za a bata wannan matsayin na aibuwar da wanda babu irin shi a duniya to sai aka bata aiki Allah ya ce ya Maryamu ya ke Maryam uqunti li rabbiki ki zamanto mai tsananin tsagwaran da'a ga ubangijinki eh ki kiyaye dokarsa sannan wasjudi ki zamanto mai yawan sallah da kaga Allah yana so dauka darajar ka sai ga kawai ana baka dama cikin dare kana kiyama laifi sai ga tarawih bai barinka har sallar walaha salatul awabin ne sallah ce ta manyan mutane shi yasa Allah ya ce ki yi tsananin biyayya ga ubangijinki kalmar qunut da'a ce da kaskantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki wasu dike zamanto mai yawan sutura ki yi ta sallah warka ima arraqin kuma aka ce wai ke je ki rika sallah tare da masallata ita kadai ce matar da take zuwa ta yi kafara da kafara da maza a cikin sahu kuma namijin bai ma san da mace yake tsaye ba tana sallah tare da masu yin sallah a cikin sau kafada da kafada ita kadai Allah bai warke ba mai sha'awarta saboda baiwar da Allah madaukakin sarki ya mata da haka Allah ya ce ki je ki yi sallah tare da ni tare da masallata ki yi ruku'i tare da masu yin ruku'i sai Allah ya ce wannan labarin da muka baku zalika min anba'il ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم Mm.
وما كنت لديهم إذ يختصمون Allah sai ya ce to zalika min anba'il gaibi wannan abin da kuka ji yana daga cikin labarin da yake gaibu ne Allah ne kadai ya san shi amma nuhi ilaika Allah ya ce ya rasulullah sai gashi muna maka wahayi dakin dakin ɗaya bayan ɗaya abu ne wanda aka yi shi kai baka san shi ba wanda ya san shi sai mu inji Allah a wannan lokacin sai Allah ya ce wa ma kunta ladaihim ya rasulullah ai kai baka tare da mutanen nan idh yalquna aqlamahum a lokacin da suke yin ƙuri'a suke jefa alƙalaman su a cikin ruwa dan me dan neman ayyuhum yakfulu maryam waye zai samu renon maryam kai baka na kai ko kana nan baya nan barantana mu sai Allah ya ce wa ma kuntu ladaihim kuma kai bakka tare da su idan yake tasbihu lokacin da ake ja'in ja akan samun renon maryama wannan shine kissar da Allah madaukakin sarki ya kawo mana kaɗan daga cikin kissal wannan fami masu albarka mu ma Allah ka sa mana albarka a cikin rayuwarmu abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskura Allah ya gafarta mana ya Allah muna roƙon ka sanya mana albarka a cikin rayuwarmu gabaki daya bukatun mu na alkhairi Allah ka biya